إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad a unguwa ta site dipte a birnin niamey inda muke gabatar da karatun littafin umdatul ahkam a kowace rana ta juma'a muna fatan allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kafin mu ci gaba akwai tambayoyi a mai tambaya ta horko yake cewa a har ya halatta ga karuwa bayan ta tuba ta ci daga kuɗin da ta tara ta hanyar karuwanci ko kuma ɗan ludu ya ci dukiyar da ya tara ta hanyar wannan aikin na luwaɗi bayan ya tuba wannan ita ce kenan tambayar a irin wannan tambayar al'imam ibn bas rahimahullahu ta'ala ya yi bayanin wannan matsalar a cikin bayaninsa da yake yi na ƙarƙashin hadisin da yake a cikin littafin al bukhari na cewa maharul baghiyu khabithun to a ƙarƙashin wannan bayanin sai ke cewa dalilin faɗin manzon Allah da cewa dukiyar da karuwa take samu ta hanyar karuwanci ƙazamta ne kenan wannan zai nuna cewa ko da bayan ta musulunta baya halatta ko kuma ko da bayan ta tuba baya halatta ta ci wannan dukiyar wannan dukiyar za ta yi sadaka da ita ta sanya ta ta hanya ta taimaka ma al'umma kamar biyan bashi kamar waɗanda ba su da lahiya a taimaka musu su samu lahiya da abin da ya kama da haka amma baya halatta ta cimi ta ci wannan dukiyar da ta samu ta hanyar karuwanci ko kuma da ya samu ta hanyar liwaɗi wannan kuma ya shahi duk wasu dukiyoyi wanda suke dukiyoyi ne wanda ba sa da tsarki wannan shine kenan sai mai tambaya ta biyu wata tambaya ce mai matukar muhimmanci musamman ga mai da suna ga gwabraye na so in ce matasa sai ni tuno a sai a cikin matasan akwai masu aure ga sunan ku gaba na masha Allah takan iya kuma tambayar akwai da yawa suna so su yi ta wannan wanda ya mini tambayar ina tsammanin shine abin ya shawa amma dai tambayar ya yi ta da cewa wani ne yake cewa ya zai aikata wanda baya iya yin azumi alhali kuma yana da tsananin sha'awa mun gane ko ma'anarsa shine manzo Allah ya yi umarni ya ce matasa su yi aure idan ba su iya ba su yi mi su yi azumi ko to shine yake cewa to ina ga wanda baya iya yin azumi kuma gashi yana fama da tsananin sha'awa ya ya kamata ya yi wannan ita ce tambayarsa mun gane ko jayyid a tabbas kamar yadda ya faɗi umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine hadisi na farko da zamu karanta a cikin wannan littafin idan mun zo a ƙarƙashin sa zamu yi bayani mai faɗi insha Allah a idan mutum baya iya yin azumi ta dalilin larura ta aiki da abin da ya kama da haka alhali kuma yana fama da tsananin sha'awa to akwai wasu hanyoyi da zai bi Allah ya taimaka masa akan rabuwa da wannan tsananin na sha'awa da harko dai yana da kyau mu san da cewa ita sha'awa mai tsanani jarabtawa ce daga cikin jarabobi da Allah yake ma bayunsa kamar yadda Allah zai yi ma mutum jarabawa ta kuɗi masu yawa don ya ga ya zai yi da kuɗin nan kamar yadda Allah yakan iya ya jarabci wani mutum da ilimi na addini ya ga ya zai da wannan ilimin zai karantar da shi zai yi aiki da shi haka shi ma wani Allah yakan iya ya jarabce sa da sha'awa mai ƙwari wadda Allah ya yi mai wannan jarabawar ne don ya ga ta wace hanya zai biya ma kansa bukata ta wace hanya zai biyan wannan sha'awar da take damuwarsa kenan wannan jarabtawa ce mai matukar hadari musamman idan ka lura da wannan yanayin da muke ciki na meke da suna fitinoni ga sunan ta ko'ina a shawara ta harko da zan baka kai dan uwa shine kai kokari idan baka iya yin azumi to ka rumtse idanunka Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah yake cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce ma mumunai su rintse ganin su kuma su kame farjin su kina hanya ta harko shine rintse gani gani abu ne wanda shi malamai suke ce ma bariduz zina ma'ana shi kallo kaman shine rezo na zina shine ke kafte sai ka ganta ne sannan za ta birge ka mun gane ko to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya miye umurce mu da mu rintse wannan ganin namu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a hadisi yake cewa yake cewa an-nazratu sahmun min sihami iblisa masmumun shi kallo ɗaya ne daga cikin kibiyoyi na shaidan wanda suke da guba mun gane ko ma'ana dai ta hanyar mi ta hanyar kallo ne shaidan yake bi ya sa mutane a cikin hwadawa a cikin sabon Allah a cikin biyan bukatar su ta hanyar da Allah bai halatta musu ba na farko ka rintse ganinka abu na biyu shine kai kokari kai abota da mutanen kirki wanda me yake da suna sha'awowi ba su dame su ba domin idan kana zama da abokai wanda suke sha'awowi sun sha musu kai na duniya to a koda yaushe wannan sha'awar taka za ta iya ta motso yana ɗaya daga cikin abun da zai taimakawa a me yake da suna a maganin irin wannan sha'awar shine idan baka iya azumi ka rage ciye-ciye ka rage cin kwalam da makulashe mun gane ko likitoci sun nuna cewa akwai wasu abinci daban-daban wanda yana ɗaya daga cikin sirrin su shine mi suna ƙara ƙarfin sha'awa shi yasa lokacin da mutum yake ango sai a ce masa mi daga cikin abin da ake ce masa sai a ce masa mi ka fiɗi citta mun gane ko ka fiɗi citta ko kuma a samu mi a samu me yake da suna 'yan shila ma'ana 'yan jariran zabi ko kuma 'yan jariran tantabaru misali ne nake baku ban ce ba tabbas akwai wannan misali ne kenan irin waɗannan abubuwan da suke iya yawantar da sha'awa ka yi ƙoƙari ka kauce daga shansu musamman wannan cittan da na faɗa muku yana da kyau a ce saurayi ya rage shanta sosai mun gane ko a sannan yana ɗaya daga cikin abin da zai taimakawa shine yawan roƙon Allah maɗaukakin sarki akan yami ya sa ka hi ƙarhin wannan sha'awar taka da kake fama da ita abu na uku shine abu na gaba shine ka yi ƙoƙarin duk yadda za ka yi ka ga ka yi aure da wuri domin hausawa suke cewa auren wuri maganin zinar wuri ma'ana idan allah ya taimaka maka yi aure da wuri to tabbas idan kai mai tsoron allah ne wannan auren zai taimaka maka a wajen mi a wajen tsere ma wannan zinar abu na gaba wanda yake shi ma yana da matukar mahimmanci shine a duk lokacin da irin wannan tunanin ya zo maka na sha'awa sai kai kokari ka kawar da wannan tunanin ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar zikiri ta hanyar yawan istighfari da kuma kokarin tunawa da tarihin magabata na gari wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai tuna maka zai taimaka maka a wajen nisantar wannan sha'awar yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka a duk lokacin da sha'awa ta zo maka ka tuna da cewa fa shi wannan ɗan daɗin da za ka ji da ka ji ma'ana amintuttuka ne za ka yi ka ƙare da shi amma idan ka koma a wajen Allah maɗaukakin sarki ya kama ka da wannan laihin to wannan laihin shi kuma za ka jima kana shan azabar wannan abin da nake nihi anan shine tsananin sha'awa ya taso maka yana so ya tura ka izuwa ka aikata zina sai ka tuna da cewa ita wannan zinar da ka yi ta daɗin ta baya wuce minti goma cikin an yi yawa amma ita kuma azabar da za ka iske a wajen Allah fa tana da yawa ko kenan sai nuna maka da cewa ashe wannan daɗin ba komai ba ne idan aka kwatanta sa da azabar da take jiran mutum shi yasa yana ɗaya daga cikin abiya cikin al-Imam Shafi'i yake cewa tafni al-ladhadhatu mimman nala ladhataha min al-harami wa yabqa al-ithmu wal 'aru yake cewa dadi yana karewa ga wanda ya ji sa sai yayi saura ba abin da zai saura sai mai sai zunubi kai zina ka kare dadi ya wuce amma shi kuma zunubin yana ina zunubin yana nan a rubuce wannan shi ne kenan a takaice Uh, mai tambaya ta gaba eh, yake cewa hal ganin uh, matacce a cikin bacci wai yana nuna cewa ne yana buƙatar addu'a a gare ka ya ce ana cewa idan kai mahulkin mutum a cikin kwana to yana nuna cewa wannan mutumin yana buƙatar kai masa addu'a ne e tabbas wannan maganar da mutane suka faɗi gaskiya ne a daidai binciken da na yi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ka yi mahulkin mutum a cikin kwana shine yana son ka yi masa addu'a kamar yadda ibnu sirin ya ce sai dai ya danganta daga yanayin yadda ka gansa a cikin kwanan yake cewa idan a cikin kwana ka yi mahulkin mutum yana kuka mun gane ko yana cikin damuwa to yana nuna yana so ne a zanyi masa addu'a kuma sannan a yi masa sadakatul jariya ma'ana sadaka wadda take mai gudana ladar ta za ta isko shi a cikin kabari idan kai mahulkinsa yana dariya yana murmushi huskarsa tana haske ya ce to a wannan lokacin yana nuna cewa a yana a cikin ni'ima ne shi wannan mamacin ya ce haka idan kaga kishiyar wannan a cikin bacci ka gansa huskarsa baki yana a cikin mummunan hali to yana nuna cewa mi ya mutu akan sabon Allah don haka makomarsa ba ta kyawu a yanzu haka ya ce idan ka mahalkin mutum matacce yana gaisawa da kai to ya ce a wannan lokacin albishiri ne a gare ka akan cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za ka samu wani alkhairi na dukiya mai yawa kenan wannan kowa zai fatan ko kenan Allah ya sa gaba ɗaya mu mu halkin matattu suna gaida mu don saboda za mu samu alkhairi mai yawa wannan shine kenan a takaice ya yi bayani mai yawa wannan shine kaɗankin a tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa na kasance ina aiki da wani mutum wanda yake shan taba wanda babban mutum ne ina shin nauyinsa shine ma mai gidanmu sai wataran yana nema na da in muko masa ashana don ya sha taba to shin ya halatta in muka mishi wannan ashanar mun gane ko wannan shine tambayar sa kenan amsa anan shi dai ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kada ku taimaka ma mutane a wajen sabon Allah idan ka bashi ashana kuma ka taimaka mishi wajen mi wajen sabon Allah madaukakin sarki sai dai akwai lokacin da in ya tambayi ashanar ba wai dan ya kunna taba bane kenan sai ka zan lura da wannan idan kai tsammanin cewa zai kunna wuta ne a cikin fayar kenan sai ka muka mishi mun gane ko Allah ya kare mu ya ba mu ikon hin karhin zuciyoyinmu abu ne mai tsananin wahala a ce mai gidanka yana shan taba ce mukomin meke da suna mukomin a sha naka ce na kiya ban bada to kun ga irin wannan sai dai ayi siyasa mun gane ko jayi da wannan sai dai ayi siyasa in ba haka ba ana koraka daga aiki jayi a yau muka ce za mu tashi kitabun nikah ma'ana littafi mai bayani akan aure idan muka zo a ƙarƙashin wannan kitabun nikah kin akwai wasu mukaddamomi da ya kamata mu gabatar shine na harko me ake ce ma aure sannan kuma me sharuɗan aure abinda malamai suke ce ma annika a cikin luga idan aka ce annika kamar yana ɗaukar ma'anan alwatu ma'ana yana ɗaukar jima'i ko kuma haɗuwa mun gane ko duka yana ɗaukar ma'anan annika amma a cikin yare na me yake da suna malumai idan suka ce annika suna nihin suna nihin cewa aqdun yufidu hillu istimta'i zawjayn bi ba'dihima ala wifqi shari'a mun gane ko ma'ana shi aure wata yarjejeniya ce tsakanin namiji da mace wadda take halatta musu jin daɗin junansu mun gane ko ala muqtada shar'i amma wannan jin daɗin ya kasance ta yadda shari'a ta shinhiɗa kamin ku yi yarjejeniya baya halatta ka taɓe ta balantana ma har akai ga saduwa amma lokacin da aka yarjejeniyar aka kulla aure ya halatta ka taɓe ta kai abun da ya wuce wannan kin kenan wannan shine ma'anar aure wata yarjejeniya ce tsakanin ma'aurata guda biyu da take halatta musu jin daɗin junansu amma ta hanyar yadda shari'a ta shar'anta babbar ka'ida a ƙarƙashin aure shine faɗin su faɗin malumai na fi'uhu da suke cewa aqdun nikahi la yasihu illa bi tawaffuri shurutihi wa intifa'i mawani'ihi ma'ana kulla aure baya inganta sai ya cika sharuɗan sa to wa'anne ne sharuɗan aure sharuɗan kulla aure kamar yadda ibnu malik yayi bayani a cikin sahih fiqh sunna yake cewa sharuɗan kulla aure guda hudu ne idan aka rasa guda to wannan auren baya inganta sai zamantowa nikahun fasidun mun gane ko marmakon ya zamanto sahih wannan sharuɗa sharaɗi na harko shine iznul waliyi shine izini na waliyi wa ake ce ma waliyi shine majibincin mata mace e zamanto daga ma'aifinta ne ko ɗanta ne ko kuma kananta ne duka dai wanda suke gadonta suna zamantowa mi suna zamantowa waliyanta mun gane ko wannan shine kenan kenan aure baya inganta sai da izinin waliyi idan muka lura a nan an yi amfani da kalma ta izini ba a ce waliyi ba a kai tsaye domin takan iwa a wajen kulla aure waliyi bai zo ba amma sai ya ba da izini ya ce na wakiltawa ne zamanto mi ya zamanto waliyi mun gane ko dalilin wannan sharaɗin shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fa nikahuha batilun duk matar da ta yi aure ba tare da izinin mijinta ba to auren ta lalatacce ne ba a jima ba a kwanaki kuma an yi wata rigima shine wasu yara guda biyu a kasar maraɗi ne ko difa ina tsammani maraɗi ne ko ko difa ne sun kulla aure a ekol ko kun gani tsakanin saurayi da budurwa wannan auren yayi ko bai yi ba bai yi ba dan me yasa dan saboda babu ba babu waliyi babu izinin waliyi mun gane ko yanzu wannan auren da suka kulla da a ce ta gaya ma babanta baba gobe in mun ka ta yi ekol akwai wani abokina da nake so ina so za a dama mana aure a can da shi kun yarda baba in ba laihi ta ku dama abinku shikenan da a ce an yi wannan kamin ta zo lokacin da suke wannan ita da wannan yaron ta zan ta zan mata shi dan saboda mi dan saboda ma'aifi yayi izini waliyi yayi izini mun gane ko kenan shi zai nuna mana ce ashe akan cewa ya halatta ashe a wajen kulla aure amarya ta zo da kanta a kulla da ita ba tare da mahaifinta ya zo ba idan muka lura a wajen kasashen indonesiya mafi yawanci idan za a kulla aure da mata da miji ne za su so su yi yarjejeniya amma ga ma'aifa zazzamne sun yarda da mi da abin da suke yi mun gane ko wannan shine kenan kenan na harko iznul wali shine sharadi na harko sharadi na biyu shine a make da suna ridal mar'a ko ridal zauja yardar matar da za a kulla auren da ita mun gane ko kenan yarinya ita ma idan bata yarda ba aka kulla aure to wannan auren yarinyar tana da daman ta lalata wannan auren ta ce bata yarda ba mun gane ko wannan kenan shine sharadi na nawa sharadi na biyu sharadi na uku shine as-sadaqu a samu sadaki kenan babu auren kyauta a musulunci ko da mace ta ce ta baka kanta to sai ka bata wani abu Allah madaukakin sarki cewa wa atun nisa sadaqatuhinna sadaqatuhinna nihla kenan ku ba mataye sadakarsu ma'ana sadakinsu ya zamanto a daɗaɗe wannan shine kenan a wannan sadakin kuma ba dole bane sai ya kasance kuɗi yakan iya kasance abu ne wanda yake ma'anawi ma'ana abu ne na ma'ana duk dai abin da yake ana amfani da shi to yakan iya zamanto sadaki kamar mi kamar ya koya mata alkur'ani na aurar da ika an aurar da kai ita sharaɗi sadakin ta shine ka koya mata alkur'ani kenan wannan sai zamanto shine sadaki a sharaɗi na ƙarshe shine al-ishhadu ko kuma al-i'lanu shine a sa shaida ko kuma a yi sanarwar auren mun gane ko kenan dole sai an samu shaidu shaidu kuma alal akalla a musulunci yana kasancewa ne ta hanyar mutum nawa mutum biyu mun gane ko zuwa abin da ya sama wannan su ne sharuɗa na ƙulla aure duk auren da aka ƙulla babu wannan sharuɗan guda hudu to wannan auren lalatacce ne na harko mi muka ce wanda wanda ya sani zai daga hannu na harko aha iznul wali aha na biyu aha sadaki ko to na, na shigan maka na uku aha a yardan mata kenan sai ta yarda to na ƙarshe aha yawa shaidu mun gane ko wannan kenan su ne sharuɗa guda uku na aure kenan wannan zai nuna muna a shaida za a yi aure da ɓoye auren bai yi ba a musulunci domin mi domin ba a yi sanarwarsa ba tun babu shaidu a za mu zo a hadisi na harko a cikin wannan babin mala yake cewa an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yardar allah ta ƙara tabbata a gare sa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce ya ma'ashar shabab ya ku taron samari man istata'a minkum alba'ata duk wanda ya samu iko daga cikinku falyatazawwaj to yayi aure fa innahu aghaddu lilbasari domin shi yahi taimakawa a wajen rintse gani wa ahsanu lilfarji sannan kuma yahi taimakawa a wajen kame farji wa man lam yastati duk wanda bai samu iko ba fa alaihi bisawmi to ina masa umarni da yin azumi fa innahu lahu wija'un domin shi a gare sa kariya ne garkuwa ce wannan hadisin duk wani matashi mai kwaɗayin addini zaka ga ya haddace sa mun gane ko wannan shine kenan dan saboda mahimmancin wannan hadisin a idan muka lura a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ne yace ya ku matasa idan aka ce ma'ashar ma'ana yana nuhin jama'a ya jama'ata shabab ma'ana ya ku jama'ar matasa to anan kenan sai tsohi su ce mu kenan ba a kwadaitar da mu mu yi aure a'a mun gane ko a nan an ce matasa ne malamai suka ce don saboda matasa su suka himi a ɗabi'ance su suka hi ƙarhin sha'awa tunda a make da suna a ɗabi'ance mutum yana ƙara tsuha ne sha'awarsa tana ƙara ragewa mun gane ko illa man shazza sai wanda aka samu domin ana samun shuzuz ma'ana ka galattizo amma kuma ya yi saurayi wanda yake bi ma ya aure ba ƙarhi mun gane ko to duka wannan ana iya samun sa amma dai abin da aka yi sani mafi yawanci matasa sun yi ƙarhin sha'awa akan mi akan tsohi shi yasa za ku ga 'yan mata ba sa auren tsohi mun gane ko don saboda sun san akwai matsala wannan shine kenan kenan a nan an kira matasa ne don saboda mi don saboda su suka hi ƙarhin sha'awa su sha'awar ta hi saurin halakarwa wannan shine kenan kuma a nan idan aka ce matasa ba ana nuhin maza kawai ba a'a hatta mata kenan mata da maza duka suna shiga a ciki kamar yadda muka gani kullu hukmin thabata fi haqqi fi haqqi me yake da suna fi haqqi dhukuri fa yathbutu fi haqqi al-inathi tab'an illa bi dalil ikhtisas duk hukuncin da ya tabbata akan maza to yana tabbata su ma akan mata sai da dalilin da ya nuna cewa mi na mata ne su kadai ko na maza ne su kadai banda maza kinan nan manzo Allah yana kira ne ya ku taron samari maza da mata da waɗanda ma ba su ba duk wanda ya samu ba'a daga cikin ku to me ake ce ma alba'a malamai sun tattauna dangane da wannan kalimar ta alba'a amma sai dai da yawa daga cikin malamai suna ba da ma'anar alba'a suna takaita ta akan abubuwa guda biyu mun gane ko shine almahru wan nafaqa shine sadaki da kuma ciyarwa idan ka samu ina abubuwan guda biyu to ka samu alba'a idan kana da sadakin da zaka biya ka aure ta sannan kuma idan idan ka aure ta kana da abun da zaka iya ka ciyar da ita to wannan kana da alba'a mun gane ko ashe baya daga cikin alba'a gida baya daga cikin alba'a a me yake da suna a ce dole sai kana da kwakwaran aiki matukar dai aikin da kake zai iya baka damar ka ciyar da ita to kana da mi kana da alba'a a musulunci mun gane ko wannan shine kenan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce falyatazawwaj anan idan muka ga falyatazawwaj umurni ne malamai kuma suke cewa al'amru yaqtadi al-wujubi wal fawriyya idan manzo Allah yayi umurni to umurnin nasa yana nuna dole ne kuma sannan sai an yi gaugawa an yi sa sai dai suke cewa illa bi qarina sai idan da dalilin da yake nuna cewa a'a wannan umurni ne ba na dole ba umurni ne na kwadaitarwa to shi yasa wannan hadisin idan muka lura yana bayani ne a ƙarƙashin hukuncin yin aure waishin hukuncin aure dole ne ko kuma sai idan mutum ya ga dama ne ya yi sa to anan ne tattaunawa ta kaure tsakanin malumai suka tahi akan ra'ayoyi guda uku a ƙarƙashin wannan hadisin na harko su ne maluman zahiriya su sun tahi akan cewa aure dole ne duk wanda ya samu me yake da suna sadaki sannan yana da sana'ar da zai iya ciyar da mata to dole ne ya je ya aure mun gane ko suka ce domin manzon Allah ya ce falyatazawwaj kuma umurni ne yayi mun gane ko wannan kenan shine abu na farko wasu malumai su kuma su ne aljumhur ma'ana mafi yawan malumai suka tahi akan cewa aure mandubun ne ma'ana mustahabbi ne idan mutum ya ga dama yayi idan mutum ya ga dama ya zamna kai yayi amma sai dai yayi shi himi shi yahi alkhairi wannan shine fatawa ta biyu fatawa ta uku da karshe zan baku ku ba me yake da suna ku zaba mana wace ta hi aha fatawa ta karshe shine wasu daga cikin malaman malikiya wanda ita ce mazhaban mu anan ko mafi yawanci su kuma sun tahi akan cewa hukuncin aure ya danganta daga mukallaf ma'ana daga mutum mun gane ko suke cewa me yake da suna bi hasbi ma ya khafu alaihi min al'anat ya danganta da daidai gwalgwadon yanda shi mutunan yake tsoron hwadawa a cikin sabon Allah abin da suke nihi anan daidai gwalgwadon sha'awarka daidai gwalgwadon hukuncin aurenka idan ya kasance kana da sha'awa mai ƙarhi idan ka ji muryar mace to za a yi ta abubuwa a cikin wando to a wannan lokacin suka ce aure menene aure wajibi ne a gare ka mun gane ko domin za ka iya mi za ka iya fadawa a cikin mi a cikin sabon Allah maɗaukakin sarki mun gane ko jayid kuma Allah ya umarce ka akan mi faltasta'fif ko falasta'fif alladina la yajiduna nikahan Allah ya umarce mutane da su kame su kame sha'awoyin su mun gane ko to ta wace hanya zaka kame sha'awar ka sai mi ta hanyar mi ta hanyar aure mun gane ko wannan shine kenan kuma suke cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun dukkan abun da sai da shi ne zaka yi abun da yake dole a gare ka to shi ma dole ne misalin wannan ka'idar dole ne ka yi arwalla ko to da me ake yin arwalla a da ruwa ko jayyid idan ya zama ruwa na saidawa ne lokacin arwalla yayi kenan dole sai ka yi mi sai ka so ruwan ka yi mi ka yi arwalla kenan kun ga sayar ruwa ya zama to maka dole tare da cewa a ba ruwan ne ake so ba me ake so arwallat mun gane ko shine ma'ana ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abun da sai da shi za a yi abun da yake dole to shi ma dole ne to kenan a wannan wurin sai suka ce to kenan duk wanda sha'awarsa take da ƙarhi yana iya fada a cikin zina idan bai yi aure ba to dole ne ya yi kundumbala ko da da bashi ne ya je ya yi ya je ya aure wannan shine kenan irin wannan kuma ya halatta zuwa a masallaci ya aza musu kuka ga matsalarsa a taimaka masa ya aure mun gane ko shi yasa Allah ya yi wasu larabawa albarka da suka gane cewa wasu daga cikin matasa suna hwama da irin wannan a shekara biyu da suka wuce aka samu wata ONG wata munazzama ta larabawa suka zo a jami'a can ta sayi suna aurar da samari mun gane ko kana da budurwa ɗaluba kai ma ɗalubi sai a haɗa a yi aure tana can tana karatunta kai ma kana nan kana karatunka kuna da dai aure mun gane ko sai an ta a wajen hutu sai a kwatsiya ta abin da ake kenan dai za a yi mi za a kauce ma haɗawa a cikin sabon Allah ta wannan hanyar ce wasu larabawa wasu daga cikin garuruwan larabawa suka ƙirƙiro wani nau'i na aure da ake ce ma zawajul friend ko kuma make suna zawajul asdiqa friend kamar cikin turanci ne duk da ban iya turancin ba shine da suke ni me suke ni da wannan auren shine auren abokai me ake nufi da wannan auren abokan matasa ne guda biyu suke soyayya da juna shi yana karatu ita ma tana karatu ba sa iya ɗaukar nauyin kansu ma balantana su ɗauki nauyin mi balantana su ɗauki nauyin auren da za su yi a tsakaninsu to a wannan lokacin sai iyayen budurwar da iyayen saurayin su ga juna a ƙulla yarjejeniya za a ɗaura musu aure da sharaɗin ku ku rike diyarku an kulla aure amma diyarku ku za ta zamna a wajen ku zanci da ta shi ma ya zamna a can gidansu sai a lokacin da ya samu aiki sai mi sai ta tattara ina ta ina ta ta koma ina ta koma a gidansu da Allah wanga ba a rihe fitina ba a rihe fitina da zinace zinace yayi yawa mun gane ko to haka ake yi kun ga a kowanne sun taimaka ma juna musamman a wajen iyayen wanda suke da diya sun taimaka ma diyarsu yanzu duk inda suka haɗu suka yi abin da suke so ba su da layin komi domin mine ne domin ma'aurata ne mun gane ko wannan shine kenan a kenan anan niyan sun ta akan cewa mi idan kana da sha'awa mai ƙarfi dole ne kai mi dole kai aure to na biyu shine suka ce wanda sha'awarsa ta ce mu'tadila ma'ana daidai wa daida take mun gane ko a cikin sati sau biyu ne ma'ana sha'awar za ta iya taso masa misali mun gane ko kenan sha'awarsa shi bata da ƙarhi sosai to irin wannan suka ce shi wannan aure mustahabbi ne a gare sa ba dole ba in ya ga dama yayi in ya ga dama kai yayi mun gane ko to shi kuma akwai wanda yake aure a gare sa haramun ne sai idan sun yi yarjejeniya da matar shine wanda baya da sha'awa kwata kwata mun gane ko akwai wanda haka Allah ya yi su baya ba sa da sha'awa to irin wannan shi gare shi haramun ne ya aure domin idan ya aure mace ita kuma tana da sha'awa tana buƙatar ɗa namiji ya za a yi kun ga akwai matsala za ta iya ta kauce ma hanya to shi sai aka hana ma masa auren sai idan ya samu irinsa sai ya aure su mun gane ko wannan shine kenan kenan wannan kuma fatawar ina tsammani akwai mahita ga samari ko yanzu za mu ji me ra'ayinku dangane da wannan bangunan guda uku na malamai kuma kowanne yana dalili mun gane ko jayyid na harko suka ce dole ne su ne 'yan zahiriya dole ne kowa a mishi aure mun gane ko wannan shine kenan na biyu suka ce mi a me yake da suna mustahabbi ne in ka gana ma ka in ka ganin baka gana ma baka zamna warka na uku suka ce mi ya danganta da daidai gwalgwadon sha'awarka mun gane ko to wannan ba sai mun ba da dama ba magana wadda mafi yawancin malaman zamani a yanzu suka tai akai shine cewa aure hukuncinsa ya danganta daga yanayin ɗabi'ar ka ta mi ta sha'awa mun gane ko daidai sha'awar ka daidai hukuncinka kenan kowa sai ya diba ma kan shi a wannan wurin wannan kenan shine hadisin da yana nuna mana akan cewa hukuncin aure ya danganta daga saurayi wasu malamai sun ta akan cewa a dole ma ne ba ma sai an diba ya danganta ba da abin da ya kama da haka har yanzu kuma wannan hadisi na nuna cewa ashe a lokacin da baka samu damar yin aure ba ana so ka yi mi ka yawaita azumi mun gane ko wannan hadisin ina so in Allah ya bani dama in yi bahasi a kansa magana mai faɗi a kansa kin dalilin wannan za mu wuce akan wannan insha Allahu takan iya wata ran ya zo ma a cikin hudu bayan Allah ya yarda akwai darussa masu yawa a cikin sa za mu zo a hadisi na biyu mala yake cewa alhadisu thani hadisi na biyu a cikin wannan babin an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sa'alu azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun tambayi matayen manzon Allah an amalihi fi sirri dangane da aikinsa a cikin sirri ma'ana idan yana gida ya yake ibada faƙala ba'duhum sai wasu sashensu suka ce la a tazawwajun nisa ba zan aure mata ba kenan ba ma zan yi aure ba wa ƙala ba'duhum wasu kuma suka ce la a kulun lahma ba zan ƙara cin nama ba balantana ma sha'awa ta ta tashi kun ga hadisi ma nuna mun da cewa shi akwai ami akwai abin da yake tada sha'awa wa ƙala ba'duhum wasu kuma suka ce la'ana mu'ala firashin ba zan ƙara kwana a kan shinhiɗa ba mun gane ku balantana ma in yi maholki hankali na ya tashi fa balagan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zalika sai wannan labarin ya iski manzon Allah fa hamidallaha sai ya gode ma Allah wa athna alaihi yayi yabo a kansa wa qala sai yace ma balu aqwamin mi yasa wasu mutane qalu sun ce kaza wa kaza kaza da kaza walakin ni sai dai ni usalli wa anamu ina salla kuma ina yin kwana wa asumu wa aftiru ina azumi kuma ina aje azumi ina buɗe baki wa atazawwaju nisaa kuma ina auren mata faman raghiba an sunnati dan haka duk wanda ya kyamaci sunnata falaisa minni to baya tare da ni wannan hadisin wasu ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku suka zo a gidan manzon Allah suna tambayar matansa wace ya ne manzon Allah yake ibada a ɓoye sun san ibadarsa a hili a masallaci a wajen jihadi da sauransu to yanda zai ke ibada a cikin dare ko a cikin gida shine suke tambaya don saboda su yi su yi koyi da shi to lokacin da aka ba su labarin ai ga yanda manzon Allah yake ibada wataran yana azumi wataran baya yi wataran yana qiyamul layl wataran sai karshen dare ya tashi sai kaman sun raina ibadar da manzon Allah yake suna ganin wannan ibadar bata taka kara ta karya ba mun gane ko tunda a wata riwayar sai suka ce ina mu ina manzon Allah wanda Allah ya riga ya gafarta masa abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar sai suka ce kenan mu ya kamata a ce mun yi manzon Allah ibada mun gane ko to shine sai guda ya ce ni daga yau ba zan yi aure ba zan yi ta ibada balle mata ta shagaltar da ni shi kuma gudan ya ce ni kuma daga yau ba zan sake cin nama ba balantana sha'awa ta tashi har ta sani mi har ta sani neman mata ko kuma har ta sani in je in yi aure mun gani ko kenan nassi ne akan cewa mi akan cewa na ɗaya daga cikin sinadari mai ƙarhi shine mi shine yawan cin nama ashe gobro ka rage cin nama ka ji tsoron Allah mun gane ko jayi da wannan shine kenan kenan ina wanda ya ce baya iya azumi to ga mahuta ka rage azumi ka rage mi ka rage cin nama jayi shi kuma gudan sai ya ce ni kun ba zan ƙara kwana a bisa kan shinhiɗa mai laushi ba ma'ana ba zan taɓa kwana a kan shinhiɗa ba me yake nuhi da wannan ma'ana a cikin dare zai yi ƙiyamun laili gaba ɗayansa wancan yana nuhi da ba zai ci nama ba ma'ana zai ta yin azumi a kowace rana mun gane ko to shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka ba shi labari sai ya hau minbari da aka ce nan fa hamidallaha wa athna alaihi ma'ana yayi khutbatul haja hudubar da manzo Allah ya saba yi idan zai yi magana ko kuma zai yi wa'azi sai manzo Allah ya ce mi yasa wasu mutane kun ga hikima ta mi hikima ta wa'azi kun ga bai ce ba mi yasa wani da wani sun zo gidana suna mini binciken kwakwaf a sai ce ma balu qaumin mun gane ko sai aka yi shi a cikin me yake da suna majhuli mun gane ko aka yi shi a cikin mi a cikin nakira ba ma'arifa ba wasu mutane sun ce kaza da kaza sai manzo Allah ya ce musu ni ina kwana sannan ina tashi in kiyamul laili ma'ana ba kullum nake kiyamun laili ba ga wanda ya ce ba zai kwana akan shahida ba ina aure mun gane ko kenan kishiyar wanda ya ce ba zai yi aure ba sannan kuma ina cin abinci wata ran in yi azumi kuma kenan sa kishiyar wanda ya ce mi ba zai yi azumi ba to da ƙarshe muhallu shahid anan sai manzo Allah ya ce musu faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata wace ce sunnar shine aure mun gane ko mu anan zamu tai akan aure dan saboda muna baben aure duk wanda ya kyamaci sunnata ta aure to baya daga cikina mun gane ko baya daga cikinmu to kenan wannan hadisin me yake nuna muna yana nuna mun da cewa ashe aure sunna ce tawa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta annabawa gaba ɗai Allah yake cewa babu wani annabi da muka turo face mun sa masa zurriya da kuma mi da mataye wannan shine kenan kenan idan kai aure kana sunna ne mun gane ko shi yasa so da zaka ji mi zaka ji Hausa suna mi suna siffanta aure da cewa sunna ne eh tabbas sunna ce mai ƙarfi mun gane ko shi yasa so diyawa malaman bid'a idan ka ce idan ka ce mu ahlus sunna ne ko kuma a ce ai ahlus sunna sun ci kaza sai su fara kumbura wani ne ba ahlus sunna ba duk wanda aka aiwa ta hanyar aure shi ma ahlus sunna ne mun gane ko sun yi gaskiya ko bisu gaskiya ba sun yi gaskiya to amma sai dai ana ana nuhin mi ana nuhin a wajen fanni na mi fanni na ibada wannan shine kenan a kenan wannan hadisin dai a takaice yana nuna mana kwaɗayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen koyi da shi yana na muna kuma yadda suke kwaɗayi na alkhairi sannan kuma har yanzu wannan hadishin yana nuna mana cewa alkhairi gaba ɗayansa yana a cikin koyi da wa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga son alkhairin su ya kai su sun kauce ma koyarwar manzon Allah sai manzon Allah ya nuna musu shi ya kamata a ce sun yi koyi da shi mun gane ko shi yasa wannan maganar ta Ibn qayyim take birge ni sosai a koda yaushe ina tunawa da ita yake cewa alkhairu kullu alkhairi fil ittiba wa sharru kullu sharri fil ibtida ma'ana alkhairi gaba ɗayan sai na a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shari a gaba ɗayan sai na a cikin mi kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a fannin rayuwar aure lokacin da muka kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya jarabce mu da yawan saki da yawan tashin hankali a tsakanin ma'aurata a lokacin da muka muka kaurace ma muka kaurace ma yanda manzon Allah ya karantar da mu ayi aure sai Allah ya azirta mu da ƴaƴa da suka zamanto mu na bala'i da zai doki yuka ya kashe ubansa dan saboda ya ci gado da zai mi zai hada da ubansa da zai kai ubansa wajen kara da abin da ya kama da haka dan mi dan saboda an same su a hanya wadda ba a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta ba za mu zo a hadisi na gaba mala yake cewa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu an karbo daga sa'ad dan abi waqas yadar Allah ta kara tabbata a gare sa radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala uthman ibn maz'un at-tabattuli yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mayar da tabattuli ga usman dan maz'un abinda ake ce ma tabattuli shine mutun ya bar aure yace ba zai yi aure ba mun gane ko kenan shine yake cewa radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mayar ya hana Uthman bin Maz'un at-tabattul ya hana ma Usman dan Maz'un ya bar aure kwata kwata yace walau adhina lahu lakhtasaina yace da a ce manzon Allah ya masa izini lakhtasaina da mun yi daddaka ma'ana da mun daddake kawunan mu sai malai yake cewa at-tabattulu abinda ake ce ma at-tabattul tarkun nikah shine barin aure wa minhu qila li maryama alaiha salam ta wannan hanyar ce ake ce ma maryam tsira da aminci Allah ya tabbata a gare ta albatul ma'ana wadda bata yi aure ba bata aure wannan hadisin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Sa'ad bin Abi Waqqas shine yake cewa Usman dan Maz'un ɗaya ne daga cikin gwarazan sahabbai matasa wanda suka shahara a wajen yawan bauta ya nemi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sa izini akan ya ƙi yin aure kwata-kwata mun gane ko to shine sai manzon Allah ya hana masa wannan to shine a me yake da suna sa'ad yake cewa da a ce manzon Allah ya yi izini ga me yake da suna Usman ya yarda ga Usman da ya ƙi yin aure ya ce to da mu ma mun daddake kawunan mu dan saboda kada ma sha'awa ta zo muna balantana har mu yi aure mun gane ko wannan shine kenan kenan wannan hadisin me yake nuna muna wannan hadisin yana nuna muna da cewa a cikin addinin musulunci babu rahabaniyanci me ake ce ma rahabaniyanci rahabaniyanci ɗai ne daga cikin wani nau'i na ibada da mutanen kiristanci suka kyarkyara mun gane ko shine inda Allah yake cewa wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alaiha ma katabnaha alaihim mun gane ko da kuma rahabaniyanci da suka kyarkyara mi suke ce ma rahabaniyanci rahabaniyanci wasu ne daga cikin mabiya annabi Isa da suka dokan makansu akan cewa ba za su yi aure ba don saboda mi don saboda annabi isa ha aka ɗauke sa bai mi ba bai yi aure ba mun gane ko jayyid kenan suka ce ba za su yi aure ba bayan wannan kuma ba za su ci mai kyau su sha mai kyau ba bayan wannan kuma ba za su yi tahiya da takalmi ba domin an rawaito akan cewa annabi isa da ƙawahunsa yake tahiya baya sa takalmi mun gane ko to haka suka ɗora ma kansu kun gani alhali kuma musuluncin nasu ma addinin nasu bai ɗora musu wannan ba to lokacin da suka dora ma kansu wannan kuma sai aka samu hadari ya abku me hadarin da ya abku duk wanda suke a bisa kan wannan ibadar ta rahabaniyanci ba sa da wurin kwanciya in ba a cikin iglis ba mun gane ko to kuma aka yi rashin sa'a kamar yadda a cikin maza ana samun masu rahabaniyanci a cikin mata ma ana samun masu mi masu rahabaniyanci to Allah ya ɗabi'anci kowanne mutum da mi da sha'awa da kuma daidai gwargwadon yadda take kuma wannan sha'awar dole ne sai ta yi dole ne sai ta bayyana tunda amrun ne tabi'i mun gane ko kamar yadda dole ne sai ka ji yunwa haka kuma dole ne wata ran sai ka ji sha'awar ka ta yi ta motsa to lokacin da aka yi wannan babu aure kuma sannan ga mata an haɗu da maza sai suka kwatse a cikin igili tsunami suna zina mun gane ko ba sa aure amma kuma suna biya ma kansu bukata ta hanyar mi ta hanyar zina mun gane ko wannan shine kenan kenan mu a musulunci Allah maɗaukakin sarki da manzonsa sun hana mu na mi kin yin aure mun gane ko wannan shine kenan idan muka lura a wannan zamanin ma a cikin wannan musuluncin namu akwai wanda suke da irin wannan ɗabi'a ta rahabaniyanci a cikin ƙasashen larabawa akwai wani aure da suke ce ma zawajul mushaf mun gane ko wata muhadara ce na yi a madawa da sunan nazam ne bai ga gari ba wannan muhadarar na fara bayanin wasu nau'ukan amarmari ne da ake yi a duniyar mu ta yau kuma a cikin garuruwan musulmai aure iri-iri ɗazu na baku aure na misali nami zawajul friend ko jayid to shi kuma wannan wani nau'i ne na aure da suke yi zawajul mushaf auren alkur'ani to kaji kakai tsammanin hawai in an zo jin ɗarma aure ne za a ce to sai an ka alkur'ani a ba nan matsalar take ba mun gane ko shi wannan auren na alkur'ani an yi yawan samunsa ga mata ana samun irin wannan auren kuma a wajejen kasashen bangladesh irin wajajen kasashen pakistan mun gane ko an yi yawan samun shi da irin wajajen india su yanayin wannan auren shine mace ce za a zo a kulla mata aure da alkur'ani alkur'ani ne mishinta idan aka yi mata wannan auren da alkur'ani yana nuna cewa ba za ta taɓa yin aure ba hal abada kuma sannan za ta lazumci karatun alkur'ani ba ta yin ado to duk wanda aka kulla ma irin wannan auren shikenan sai ta zamanto shehiya mun gane ko ban san komai za a ce ba da Hausa shehu namiji ko to mace sai a ce ba ta bi shehiya ko ko da yake mafi yawanci me yake da suna sayyada suke cewa mun gane ko to sai ta zamanto sayyada sai a zo ana tabarruki tunda kenan ita mata alkur'ani ce kuma duk wanda yake riko da alkur'ani Allah yana son sako to kana da ƴan matsalolinka kana buƙatar wata wata budurwa ka aure ta taƙiya sai ka zo ka ce shehiya a roƙan mini ina so in yi aure da abu kaza da kaza dan saboda ita mi ita mata qur'ani ce duk wanda ta yi wannan shine haramun ne gare ta ta yi aure kuma haka za ta mutuwa ba auren wannan auren ya halatta ko bai halatta ba haba ko jahili ba zai ce ya halatta ba mun gane ko wannan shine kenan jayyid Uh, kenan duka dai wannan auren yana kama da mi yana kama da rahabaniyanci yana kama da mutum ya mi ya kiɓe kansa ya hana ma kansa yin aure mun gane ko kenan mutum ya haramta ma kansa yin aure ba tare da wani dalili ba kenan haramun ne katan mun gane ko domin anan mun gani wannan sahabin ya so yayi wannan domin ya kadaita ga ibada kawai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana masa wannan kenan shine abinda wannan hadisi ke karanta da mu lokaci yayi ko a jayyid kenan anan za mu dakata insha Allahu wannan kaɗan ne kenan daga cikin bayanin abin da shahiba bai na aure ku biyo mu insha Allah za ku sha me yake da suna za mu yi yawo a cikin duniya in Allah ya yarda ku ji nau'ukan amarmari wanda ma anzalallahu biha min sultan ma'ana dai nazam ne bai ga gari ba a cikin irin wayannan aurarakin akwai wanda suka halatta akwai wanda ba su halatta ba a nan muka zo kenan karshe insha Allah a sati mai zuwa babu karatu domin akwai wani balaguro da zan yi insha Allah kenan sai sati wancan na sama muna fatan Allah ya nuna muna inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah